الحمد لله الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آل بيته المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan majalisi na fassara alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin indimi islamic trust a nan garin maiduguri jihar borno a wannan yammaci na ramadan yammacin litinin bakwai ga watan ramadan shekara 1442 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dace da 19 ku ku 18 ne 19 ga watan hudu shekara 2021 miladiya Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tawfiki jiya mun shiga suratul anfal mun karanta aya ta farko amma ba mu nisa a ciki ba a tsakiyar aya muka tsaya za mu tsake za mu sake karanta ayar mu ci gaba daga inda muka tsaya farin Allah subhanahu wa ta'ala yas'alunaka anil anfal كل الأنفال لله والرسول
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة
نعم الله تعالى كتوى يسألونك عن الأنفال يا كأنبي محمد صلى الله عليه وسلم سنة تنبيرك dangane da game da ganimomi da aka samu a yakin badar ya za a raba su su waye suka cancanci wannan ganima kul ka ce da su al'amfalu ganimomi da aka samu lillahi na Allah ne war rasuli da kuma manzo فاتقوا الله كجسر الله وأصلحوا ذات بينكم كجارة تكانوكم وأطيعوا الله كيوى الله داء ورسوله دمن زنسى إن كنتم مؤمنين إن حركم كسنتي مؤمني يسألونك عن الأنفال كل من بيان أكون وأن زيا da suka yi tambaya dangane da ganimomi da aka samu su waye ya kamata a baiwa waɗanda suka kori kafirai ko waɗanda suka tara ganimomi ko waɗanda suka tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin su kare shi da suka yi jayayya suka yi tambaya Allah ta'ala ya saukar da aya to sai Allah yake faɗa wa annabinsa annabi Muhammad kul ka ce da su su ji masu tambaya masu jayayya al-anfal ganimomi da aka samu na wannan yaki lillahi na Allah ne war rasul da na manzo to kun kuna jayayya wa za a baiwa to ku ji tukunna a matakin farko ma wannan dukiya ce ta Allah ma'ana anfalu lillahi ganimomi na Allah abin nufi Allah madaukakin sarki shine mai komai shine ya hore muku wannan dukiyar kuka samu inda Allah bai ga dama ba da ba ku samu wannan dukiyar ba da ba ku ci wannan ganiman ba Allah shi yake da iko shi yake mallakar komai shi ba ku damar kuka samu wannan ganima kuma bin rasul na manzo ma'ana Allah ya bai wa manzansa umarni shi ne zai raba muku yadda ya gada inda Allah ta'ala ya bashi umarni saboda haka ku abin da yake wajibi a kanku shi ne ku tsaya ku saurari umarnin Allah kuma ku ga irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai raba muku wannan ganima wannan shi ne abin da yake wajibi a kanku ba wai tsaya za ku tsaya ku jayayya waye ne wanda ya cancanci wannan ba dukiya ta Allah sai Allah ya hore muku kuka samu kuma zai bai wa annabinsa umarni ya shi zai raba muku yadda ya dace suwa suka cancanta da wannan aiki ne na annabi kamar yadda Allah ta'ala zai ba shi umarni kuma annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya tabbata a cikin wannan aya dai Allah bai bayyana yadda manzon Allah ya raba musu wannan ganiman ba amma ya tabbata a hadisi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba musu hadisin da muka kawo jiya hadisin ubadatu ibn samit sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda imam ahmad da hakim suka rawaito askiya bayyana irin yadda suka yi sabani kuma a ƙarshen hadisin ya bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba ganimar a tsakanin mayaka daidai wa daida babu wanda aka fifita akan wani haka ya faɗi a cikin hadisin kuma dalili ya nuna cewa ya kasa ganimar zuwa kashi biyar kashi hudu cikin biyar na mayaka kashi ɗaya bisa biyar wanda kuma za a baiwa waɗanda Allah ta'ala ya ambata su a cikin wannan sura a can gaba wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu wa li rasuli dhi qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil su wannan za a ba kashi ɗaya cikin biyar kuma kashi hudu cikin biyar kuma za a raba waɗanda suka yaƙi aka samu ganimar hadisin sayin na ali ya nuna wannan wanda ya zo a cikin buhari da musulun sayin na ali ke cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ni ƙaguwa a matsayin rabona daga cikin ganima da aka raba na yaƙin badar ya sake bani wata taguwa daga cikin humus kashi ɗaya bisa biyar ɗin ba wannan ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba ganimar ne kamar yadda wancan aya wanda zamu zo kanta insha Allah ayar ta bayyana ya raba zuwa kashi biyar kashi hudu ya raba wa waɗanda suka yi wannan yaƙin amma Allah ta'ala a dunkule a nan ya kawo bai bayyana ya aka aka raba wannan ganimar ba ku sha ma shi ya sa malamai kullum suke cewa hadisi yana bayyana alkur'ani abinda Allah ta'ala ya kawo a dunkule a cikin alkur'ani idan an koma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a samu cikakken bayani a ciki to Allah ta'ala da wannan ya warware sabani da aka samu tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma jiya mun yi bayani abin da yasa aka yi wannan sabani a lokacin da aka samu wani ganimar babu wani hukunci takamamme da yake bayanin yadda za a yi mu'amala da ganima ta yaƙi sun yi la'akari da irin abin da suke aiki da shi a zamanin jahiliya kafin zuwa musulunci sai Allah ta'ala yake cewa fattakullaha saboda haka ku ji tsoron Allah tun da dai wannan al'amarin ba hannunku yake ba dukiya ta Allah sai Allah ne ke sarrafa ta yadda ya ga dama Allah ne idan ya ga dama zai mallakar muku ita kuma manzansa shi ne yake da iko ya raba bisa ga umarnin Allah saboda haka ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ku bi duk abin da Allah ya faɗa muku ku bi duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa muku kada ku saba umarnin Allah kada ku saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma kada ku tsaya kuna sabani a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yi da al'amari zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya gabatar da tsoron jin tsoron Allah akan sulhu ina kaga sabani suka yi akan me akan yadda za a raba ganima to abin da ake bukata a nan a fada musu shine ne ku gyara ku sulhunta tsakaninku amma Allah ta'ala sai ya gabatar da ku ji tsoron Allah akan ku sulhunta tsakanin malamai suka ce saboda tsoron Allah shine ginshiki ko idan an ce da ku ku yi sulhu a tsakaninku ku gyara tsakaninku idan babu tsoron Allah wannan sulhun ba zai yi ba wannan gyarar ba za ta yi ba amma idan aka dasa muku tsoron Allah a zukatanku kuka samu tsoron Allah subhanahu wataala to a lokacin idan aka yi maganar sulhu sulhun zai samu gurin shiga to shaka Allah ya ce duk da cewa gurin ana bukata ne a kawo maganar sulhu sai Allah ya kyale wannan sai ya fara da maganar tsoron Allah fattakullaha ku ji tsoron Allah ku san girman Allah ku bi umarnin Allah ku bi umarnin manzon Allah to idan aka samu wannan an samu tushe to shine Allah ta'ala yake cewa aslihu zata bainakum ku gyara tsakaninku za ta wato mu'annas ne na zu galibi kuma yakan zo a matsayin mudaf ana ƙarawa wannan zu ko za ta mudafin ilaihi wani sa'ari akan kaddara kama a nan an kuma usman malamai suke cewa sifa ce ga mausufin mahzuf kuma baina wasu malamai suka ce ma'ana a wato alfiraq rabuwa wasu malamai suka ce haduwa to aka kaddara maganar wato ahwalan ذات افتراقكم وذوات وصلكم ma'ana ku gyara halayenku abubuwan da suke rarraba ku ku gyara kada ku rabu ko kuma ku gyara tsakaninku ahwalan zata waslikum ku kiyaye abubuwan da za su haɗa ku an fahimta ahwalan zata iftiraqikum idan muka ce baina ma'ana ana nufin firat kenan kuma ahwalan zata waslikum idan muka ce baina yana nufin alwaslu haɗawa ce wasu malamai sun fassara zat da kuma haƙiƙa wasu suka ce ahwal amma ahwal ta fi dacewa ma'ana ku gyara halayenku waɗanda idan kun kiyaye su kanku zai haɗu ko kuma ku gyara halayenku abubuwan da idan ba ku lura da su ba za su rarraba kawunanku a takaice wa aslihu zata bainakum ku gyara halayenku wajen tabbatar da abubuwan da za su haɗa kawunanku ku gyara halayenku wajen kauracewa abubuwan da za su rarraba kawunanku أبينك واتقوا الله وأصله ذات بينكم أحوالكم أو الحالات ذات افتراق وذات وصل أبوان ذات هداكو كيايوس أبوان ذات رباكو كورة موس كما أصلحوا ذات إصلاح أتلوكو جارة إن أنا مغانا جارة سيأسا مبرناكو إذا ما أسا مبرنا با با مغانا جارة to barnan da aka samu a nan shi ne saɓani saɓani kuma barna ce saɓani komai zai iya kawowa in aka samu saɓani za a yi fushi idan aka yi fushi za a yi kalamu cikin kalamun nan za a yi a yi zage-zage in aka yi zage-zage kila a kai mai duka da fada da fadace kila ma har yaƙi ka wannan barna ce to idan aka samu wannan saɓani kaga an samu barna to me ya kamata a yi a gyara a yi abin da zai kawar da wannan saɓani a koma a yi mu'amala kamar yadda dacen ake Allah ta'ala umarni bayar ko wannan umarni bisa ga wajabci inda aka samu saɓani abin da zai raba kan al'umma aka samu rikici to abin da yake wajibi akan musulmi shine a zo a gyara a zo a gyara a kawar da wannan saɓani kuma sulhun yana da muhimmanci a musulunci musamman a irin wannan zamanin namu muna da bukatar sulhu kwarai da gaske mutane sun zama wani iri yanzu abu kadan sai rikici da sai fada kuma idan aka samu fada to da tun ana samu dattawa waɗanda suke sulhunta tsakanin mutane amma yanzu mutane galibi sun zama to shaidaru idan wani da wani sun yi rikici sai ƙara hura wutar abin ciki maimakon su zo su kira wani a kira wani a sulhunta tsakaninsu sai a ana ta gulma a je gurin wancan kada ka yadda ai da can ina so in faɗa maka amma kawai dai na kyale ka ne tunda abin ya faru kaza yanzu a rabu da shi a ce a je gurin wancan a zuga shi kada ya yadda to wannan shaɗinci abin da ake so shine sulhu innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum baya babu wato luzumi tsakanin imani da kuma rikici tayo ne ce ya ake yi kuna ahlus sunna kuna malamai kuna mu'minai aka samu sabani wannan ba zai yi ba ɗan adam wata za a samu sabani ba sabani ne ba a so ba abinda ba a so shine ne a yi sabani ba za a yi sulhu ba amma dole za a yi sabani to shi Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu Allah sai da ya tabbatar musu da imaninsu innamal mu'minuna yace ƴan uwan juna ne amma sai Allah ya nuna cewa za a samu ne za a samu matsala to ina ka samu matsala ya za a yi sai a sulhunta a gyara za a samu sabani tsakanin ma'aurata tsakanin wato iyaye da yara tsakanin abokai tsakanin makota a wajen kasuwa a wajen mu'amala tsakanin makota tsakanin musulmi da wanda ke ba musulmi ba ko ina ana samu idan aka samu ay sulhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sulhu jaizun bainal muslimina inda za a yi sulhu asasan ta ya halalta bainal tsakanin musulmi illa sulhan ahalla haraman aw harrama halala sulhun da ba a so guda biyu ne sulhun da yake zai wato halalta abin da Allah ya haramta to ba a da wannan sulhun ba ko kuma sulhun da zai haramta muku abin da Allah ya halatta ba ya da wannan ba a hadisin abu darda wanda imamu tirmidhi ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa shin ba zan faɗa muku abin da yake matsayinsa ya fi darajar azumi da sallah da sadaka sabai suka ce muna suka faɗa mana ya rasulullahi sai manzon Allah ce salahu zatil bayni sulhu da tsakanin mutane gyara tsakanin mutane ta wannan ya fi kai wato nafila azumi na nafila ko sallah ta nafila ko sadaka ta nafila idan ka sasanta tsakanin musulmi sai mun zana ake cewa me yasa nake faɗa muku wannan fa inna fasada zati bayni hiya al-haliq domin barna tsakanin mutane rikici da fadace fadace wannan yana gama da addini zai gama da addini to shi yasa idan ka samu matsala ai sauri ai sulhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya damu da wannan zamanin sa idan ya ji a wata kabila ko wani guri an samu matsala to manzo Allah zuwa yake yake cewa sahabbai ta'alu nuslih bainahum ku zo mu je mu gyara tsakanin su mu yi musu sulhu musulunci ya yarda har ai sulhu tsakanin musulmi da wanda ke ba musulmi ba wa in janahu lisalmi wajnah laha manzo Allah da ya zo Madina ya yi sulhu da yahudawa sannan a shekara ta shida bayan hijira a sulhul hudaybiyya manzon Allah ya yi sulhu da kafiran maka da qurayshawa wani sa'ilin sulhu ba zai yi ba dole sai idan ka saki wani bangare na haƙƙinka mutane guda biyu ne suka yi jayayya akan haƙƙi wannan ma yana neman haƙƙinsa wannan ma yana neman haƙƙinsa to wani sa'ilin sulhun ba zai yi ba dole ɗaya daga cikinsu ya bar wani abu na haƙƙinsa kuma dukkaninsu wannan yana bukatan ɗari wannan yana bukatan ɗari to wannan ya dawo tamanin wannan ya dawo sittin sai a yi mai a yi sulhu idan kowa ya cije a kan ɗari to ba za a yi sulhu ba to wani sa'ilin dole sai wani ya bar haƙƙinsa to kun ka bar haƙƙinka saboda Allah saboda a yi sulhu Allah subhanahu wataala zai baka lada akan wannan a hadisin Bukhari da Muslim sahabin manzon Allah Ka'ab dan Malik a masallacin manzo Allah suna zaune sai ya nemi hakkinsa gudun wani sahabi ibnu hajrat ibnu abi hajrat yana bin sa bashi ya biya shi bashi bashin sa suna jayayya sai har suka daga murya manzo Allah yana cikin gida ya ji sai daga labule yana musu magana sai ce ya kai ka'ab dan yana jin maganar su jayayya da suke yi sai manzon ya fahimci ka'ab shine mai neman haƙƙinsa shine mai bashi ibnu abi hadrat shi wanda ake shine wanda ake bin sa bashi sai manzon Allah ya ce ya ka'ab ya kai ka'ab sai ce labbaika ya rasulullah ina an sa maka ya manzon Allah qala sai ce ba min dainika hada ka rage masa wani abu daga cikin wannan bashin naka ka rage masa wani abu sai manzo Allah ya ishara da hannu sai ka rage masa rabi ya ishara da hannu sai Ka'ab ce da kada fa'altu ya Rasulullah na yadda ya manzo Allah sai manzo Allah ya ce ibn Abi Hajar kun faqdihi kai maka tashi ka biya shi hakkinsa kaga an yi sulhu amma ya aka yi samu wannan sulhu sai da Ka'ab ne ya haƙura in yace ba zai haƙura ba sulhu na zai yi to galibi ana maganar sulhu dole sai wani ya bar haƙƙinsa za ka wani za ka zo ka sulhunta tsakanin su kai kai haƙuri kai ka kaza sai ce amma fa ni malam ina gani an kware ni to ai ba kwaran ka akai ba sulhu aka ci kai da tako ka samu lada a gurin Allah subhanahu wataala haka nan hadisin bukhari da muslim daga hadisin na aisha shi ma a na masallacin manzan Allah take cewa manzan Allah ya ji wasu mutane suna jayayya a kan haƙƙi kasan wani fitina dukiyar kina kuma kada ku manta mun yi bayanin cewa kasancewar mu'minai wannan ba zai hana kuma sa'a da kuma a samu mai ba sabani ba wannan ba zai kware imanin ba sai da abin da ba su shine a dawwama akan kiyayya anan ne aka samu sabani aka sulhunta shi kenan to suna daga murya suna magana ɗayansu yana neman haƙƙinsu ɗayan kuma yana neman sausauci ya rage masa ko ya ja masa lokacin da zai biya sai ɗayan ya rantsu ce wallahi la af'al na rantsu da Allah babu wanda zan maka ba zan rage maka haƙƙin ba kuma sai yanzu yanzu sai ka biya ni sai manzo Allah yana cikin gida ya ji sai manzon Allah sallallahu alaihi ya fito sai ce ina wannan wanda yake yana rantsuwa ba zai aikin alheri ba ina wannan wanda yana rantsuwa cewa ba zai yi aikin alheri ba kaga wannan babban magana ne manzon Allah ya ce maka kana rantsuwa ba ka son aikin alheri an gane sai mutumin nan yayi sauri ce ni ne ya rasulullah amma na bashi zabi duk abin da yake so ya dauka a to maza Allah yake kana rantsuwa baka aikin alkhairi ka san magana ta girma sai ce ni ne ya rasulullah amma na bashi zabi a cikin abubuwa guda biyu ne duk abin da yake so zan masa imma in rage masa wani abu daga cikin haƙƙina ko kuma in ja masa bashi lokaci in saurara masa don manzo Allah ya nuna masa abin da yayi ne bai kyauta ba nan take ya fahimta ya gyara to za a samu sulhu ne saboda me ya bar me wani hakkinsa saboda haka idan mutum bai bar wani hakkinsa ba to sulhun nan ba zai yiwu ba to dole za a samu rikici wani zai da shi hakkinka ganin hakkinka baka samu ba sai ka haƙura saboda Allah kuma ba aikin manza ka yi ba akwai ladarka a gurin Allah subhanahu wataala to sha sa idan aka samu saɓani ba a yi sulhu ba aka yi fada ko aka yi rikici to yi zamana ba a gyara ba har ya kai matsayin da ba a yi wa juna magana to hatsari ne ya tabbata a hadisin bukhari a hadisin muslim wato a hadisin abu hurairata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa za a bude kofofin aljanna duk ranar litinin da alhamis za a bude kofofin aljanna duk ranar litinin da alhamis sai manzo Allah ke cewa fa yughfaru li kulli abdin la yushriku billahi shay'a duk bawon da baya yi wa Allah shirka a wannan rana za a wata gafarta masa kurakuransa rahmar Allah tana da yalwa wannan gara ba sai kyauta ce daga Allah subhanahu wataala amma sharadin ya zama me ba kai wa Allah shirka to shirka na da hatsari dama Allah ya alƙawarin cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik in ka yi shirka to bai da Allah ya gafarta sai in ka tuba ta shafa kullum ana nuna hatsarin shirka mutum kar ya kuskura ko yaya ya fara cikin shirka bala'i ne to sai manzon Allah yake cewa illa rajulan kana bainahu wa bain akhihi shahna sai mutumin da yake akwai kiyayya da gaba tsakaninsa da dan uwansa ba sa magana da juna ana kiyayya wannan kalli wannan kaurace kau da kai wannan kalli wannan kau da kai ba sallama ba magana to su waɗannan sai a ce da su sai a ce wa mala'iku ko a ce an ziru hazaini hatta yasliha ku saurara musu kada a taba fayil dinsu kada a gafarta musu a kyale su sai idan sun yi sulhu sai idan sun yi me sun yi sulhu to sai za a samu mutane sun yi sabani an samu rikici an yi fada akan yara ko akan mace ko akan dukiya ko akan wani abu na duniya sai a yi shekara ba a yi juna magana ila ba makota ne ko kuma ana sallah masallaci daya kuma sauran jama'a suna kallo sai ai wani da wani ba sa magana to ce ka kila wani ko eh to amma kada ka kila wani dan ba sa shi kuma ba za a sulhu ba za a sulhu ba za a bari haka a kale to wannan ba daidai bane sulhu aiki ne alkhairi idan ka shiga ka taimaka ka sulhu tsakanin wasu Allah zai baka lada akan wannan la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas irin ba yawa daga cikin ganawa da mutane suke Allah ta babu alkhairi illa man amara bi sadaqa sai da wanda ba da umarni yayi wa'azi a bada sadaka ya gana da mutane yana faɗa musu su bada sadaka aw ma'ruf ko aikata wani aiki alkhairi aw islahin bainan nas ya taimaka wajen a yi sulhu tsakanin mutane kuma ya fa'al zalika ibtigha mardatillah duk wanda ya wadannan abuwa da aka ambata ko sulhun ne ko umurni da sadaka ko umurni aikata aikin alkhairi fa sofa nutihi ajran azima Allah ya da sannu za mu bashi lada mai girma ajran azima Allah ya in kai sulhu tsakanin mutane da ka samu lada mai girma tsakanin ma'aurata ne ko abokai ko ƴan uwa ba karamin alkhairi bane hadisi ya gabata ai ko salatu zatil bayni manzo Allah yace ya bi kai nafila azumin nafila ko sallata nafila ko me ko sadaka ta nafila idan ka sulhu daga karan a mutane a wani hadisin a hadisin sahih muslim manzo Allah yake cewa ta'jilu bayna ithnayn sadaqa idan ka daidaita tsakanin mutane guda biyu kai sadaka Allah ya rubuta mana da kai sadaka har ya kai matsayin da a hadisi ya nuna cewa ya halatta ma a yi ƙarya don a sulhunta tsakanin mutane manzo Allah yake cewa laysa al-kazzab alladhi yuslihu bayna an-nas fayanmi khayra aw yaqulu khayra ba makarici bane mutumin da yake wato ya sulhunta tsakanin mutane ya isar da alkhairi ko ya fada alkhairi ya yi ƙarya domin ya sulhunta tsakanin mutane duk da cewa malamai sun yi sabani shin ƙaryan da ake nufi ƙarya da aka sani abin da ba a yi ba ka ce an yi misali mutane biyu ba sa magana da juna sai ka je gurin ɗayan ka ce wane yace in gaida kai alhali wanan bai ce da kai ka je ka gaida wane ba kaga bisa ga ta'arifin ƙarya wannan me kenan ƙarya ne domin ka faɗi abin da ne bai faɗa ba ko kuma ka koma gurin wanci ka ce wane kai ma yana gai da kai domin sulmu shin wani ya halatta wasu malamai suka ce ya halatta wasu malamai suka ce a'a anan ba ƙarya tsantsa ake nufi anan ba tauriya ake so kama ka faɗi kala magana wadda tana da fuska guda biyu kai kuma kana nufin fuska ɗayan an fahimta aka ce ko naka'i ne wato matarsa a tana rigima da shi akan yana da wata baiwa yana son wannan baiwar ita kuma ta tana kishi da wannan baiwar wata yana zaune a almajirin matar ta zo tana bala'i a kansa sai da ki wato a a mirwaha mahuci ko sai ki cewa hiya laha hiya laha hiya laha ita ma abin ta fahimta ya ba ta wannan baiwan kenan haka ta fahimta ita da ta tafi almajirai suke ta alaga ta malam yanzu ka ba ta baiwar kenan a ina ai ba ban ba ta baiwar ba ai ba ku gani ba sun da na dauki mahucin iya laha ina nuni ga mahucin ina nufin mahucin nake nufi ba ita nake nufi ba to ga wannan tauriya ce ita ta fahimta cewa ita aka baiwa shi kuma yana nuni ga ne mahuci mahuci yake nufi wannan shine tauriya ga gudi magana yana da fuska biyu kai kana da fuska ɗayan ko da shi wanda kake masa magana ya dauka ya dauki fuska ɗayan ne malamai suka ce misali za ka iya ka ce in mutane biyu ba sa magana da juna ka je ka ce da shi wane fa ya yaba maka kana nufin da can kafin su samu rigima mai ya yaba maka ka ba ka tsariya ba ko ba ka bane ya yaba maka kana nufin da can ko kuma ka ce wani yana maka addu'a suka ce yayi saboda idan mutum ya zo ta hiya yana ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin manzon Allah ya ce fa idza qala fa idza qala dhalik asaba kullu abdin salihin wannan addu'ar za ta riski duk wani bawa salihi suka ce yana maka addu'a yana nufin addu'ar da yake a cikin tahiya ka ba ka ƙarya ba ta yi tauriya kuma ka yi sulhu da suka ce irin wannan ya kai ya halatta ala'ayi hajji wannan hadisi yana nuna muhimmancin ne sulhu bisa ga ra'ayi malaman da suka ce halatta kai ƙarya bisa ga malaman da suna ganin cewa tauriya za ka yi ba ƙarya za ka yi ba to in dai aka samu barna tsakanin mutane ana so a yi sulhu ga irin matsayin sulhu ina ko wanda yake shi ana zaune lafiya ma zai zai bata tsakanin mutane shi a matsayinsa shi ana zaune lafiya ba su waye da waye suna zaune lafiya mace da miji ana zaune lafiya makoci da makoci ana zaune lafiya mahaifi da da ana zaune lafiya shi baya son wannan da ya zo yana bata wa shi a matsayinsa ki shasa manzon Allah ce la yadkhulu jannata namam mai annamimanci mai kai magana maganganu tsakanin mutane da kin maganar wannan ya kai gurin wannan ala wajhil ifsad dan ya bata tsakanin su manzon Allah yayi narko ya fadi narko ya wa'idi cewa ba zai shiga aljanna ba saboda barnaci kuma sulhu na maslaha ce ta sulhu ana samu zama lafiya kuma samu kunciyar hankali idan ya zama na ba a sulhu tsakanin mutane ba maganar zama lafiya kuma za a tsare dukiya sanda kuma ana sulhu mutane za su hutar da dukiyarsu a ko a kotuna yanzu fi mai da hankali akan mai a yi sulhu akan a yi litigation a ji a hukunci adr alternative dispute resolution gara a yi sulhu da ƙarin mutane ya fi zama lafiya domin kace za a yi za a yi shari'a kai ma za ka je ka ɗauki loya shi ma zai zai ɗauki loya lawyer nan sai ka biya shi dama ka san ka'idar lauyoyi duk motsi kadan percentage motsi kadan percentage to ka je ka ta kashe kudinka karshe in ba sa'a ba abin da za ka je ka kashe ya bi ma abin da ne abin da kake so a baka duk da cewa yana gani zo ya kila wannan ba zai musu daji ba za a toshe musu kasuwa amma dai to idan mutum zai tsare zai tsare dukiyarsa domin sai a je a kotunanmu ba a kashe kes da wuri a wuda a musulunce inda aka samu shaidu aka tabbatar da mai gaskiya nan take a yanke hukunci amma sai a je a dawo an ji alkali ya saurari kes ya saurari kes shaidu su yi bayani lauyoyi su yi bayani sai ci an daga zama zuwa wata biyu a sake zuwa a sake bayani a sake bayani an daga zuwa wata biyu don me ake dagawa don me su kansu suna fada ai delayed justice denied ko me suke fada justice delayed justice denied idan aka jinkirta adalci kamar an hana ka adalci maimakon a baka hakinka da wuri aka jinkirta aka jinkirta aka jinkirta to kamar an hana ka ne su kansu suna faɗin wannan amma ba sa tabbatawa wani kisa a yi shekara biyu wani kisa ai shekara uku ku je ku dawo ku je ku dawo ku je ku dawo ku sha wahala ku ba ta lokaci saboda haka tun farko ku me ku ku shiru a samu masu hankali a samu masu hankali a a ai sulhu to Allah samu dace wa ati'u Allah wa rasulahu ma Allah ta'ala ya fadi a ai sulhu suke to aiwa Allah da'a kuma wa rasulahu aiwa manzon Allah da'a aiwa Allah da'a aiwa manzon Allah da'a Allah subhanahu wataala ya sake jaddada muhimmancin tsayawa akan umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da Allah ya faɗa abi sawu da kafa kar a sa hankali kar a jayayya kar a ce dan me me yasa Allah ne shi halitte ka shi maka komai saboda aka kabi umarninsa wa rasulahu kuma sannan abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah bai wato sake maimata wa atiu Allah wa atiu rasula ba anan in ka bi Allah ka bi manzon Allah in ka bi manzon Allah ka bi Allah wa man yuti rasula faqad ata Allah don ba da za a raba bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan da za a mutum shi shi ya bi Allah kuma shi ya yi watsi da umarnin manzan Allah to shi yasa akwai hatsari waɗanda suke watsi da hadisan manzan Allah mutum ba roshi da hadisin manzan Allah ka shiga manzan Allah yace kaza sai ce ai ni malami na ga abin da yake to kaga kuma shi yana da awar cewa ya bi Allah ko ya bi manzan Allah bai bi manzan Allah ba wa ati'u Allah ku wa Allah da'a wa rasulahu da manzansa dangane da duk abubuwan da suke faɗa muku sai Allah ta'ala ke cewa in kuntum mu'minina in har kun kasance mu'minai idan kun kasance mu'minai malamai suka ce in asali tana nufin sharadi ne amma tana dauke da ma'anar shakka in za ka zo zan jira ka in ka ce mutum in za ka zo zan jira ka yanzu kana da yaƙini kan zuwansa ko kana da shakka kana da shakka in ta'ati an tazirka in za ka zo zan jira ka ma'ana ba ka da yakin ya kan zuwan to anan in kuntum mu'minina idan kun kasance mu'minai zahiri abin da za a fahimta akwai shakka dangane da mijina imanin sabon manzon Allah waɗanda wannan aya tana magana da su a matakin farko to amma malamai suka ce in anan ba zahirin ta take ba sun faɗi fuskoki guda biyu bisa ga ra'ayin malaman kufiyun malaman nahu na kufa su a gurinsu wani sa'ili in tana zuwa da ma'anan ma'anan ta'ali min ajli domin domin an gane kamar da faras da yake cewa ataqdabu in uzna qutaybata huzzata jiharan wa lam taghdab liqatl ibn khazim yanzu kai kai fushi saboda wato kutaiba an yanke masa kunnuwa a fili amma an kashe ibnu abi khazim bai dame ka ba yanke kunnuwa da kashe mutum wannan ya fi zafi wani an kashe masa kunnensa wani wata an yanke masa kunnensa kayi fushi kana faɗa amma wani an kashe shi kayi shiru babu ruwanka a nan shi ne a tasbabu in uzuna kutaibata huzzata ma'ana in anan domin ta yi fushi domin an yanke wa ku ba kunnuwansu to a nan in kuntu mu'minina domin kun kasance mu'minai wa ati'u Allah ku yi wa Allah da'a wa rasulahu da manzansa in kuntu mu'minina domin ku mu'minai ne kaga nan ba maganar shakka a ra'ayin basriyun suna ganin cewa in wani sa'ali takan zo da ma'anar tahyij da tahrir zaburarwa ka zaburar da mutum ya yi wani abu wani akwai a salon larabawa uslubin arabiyyin ma'ruf kamar laraba suna suna cewa in kunta ibn al-kirami faqdi hajati in kunta ibn al-kirami faqdi hajati idan ka kasance dan masu mutunci masu karamci ka biya min bukata kuma kai ka san shi mai karamci ne iyayensa masu karamci ne kana yin wannan ne domin ka zaburar da shi idan ka isa ka zo mu tafi kuma ka san ya isa kana gudun wani domin ka zaburar da shi ya zo to wani usulubi na larabci in kuntum mu'minina Allah zaburar da su yake ku tsaya akan imanin ku tabbata akan imanin ku yi abin da imanin yake so ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a da'a ma'ana wato ku bayyana duk abin da imanin yake bukata ku aikata duk abin da imanin yake bukata da gaskiya akwai yi wa Allah da'a yi wa manzon Allah da'a da kuma yin sulhu da tsoron Allah da kuma yadda da hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da raba ganima duk wannan alamu ne na imani alamu ne na tsoron Allah subhanahu wata'ala sai Allah ta'ala ki tawaya ta gaba innamal mu'minuna lallai mu'minai wato na gaskiya su ne kawai allazina wadanda idza zukira Allah idan an ambaci Allah wajilat qulubuhum zukatansu suke raurawa wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka karanta musu ayoyin Allah zadatuhum imana ayoyin za su ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga Allah kadai suke dogoro innamal mu'minuna malamai suka ce wannan ayar har wala yau kamar zaburar da sahabban manzon Allah ake yi bayan Allah ta'ala ya faɗi kuncin ganima Allah ne yake da iko ya raba ganima ganima ta Allah ce manzon Allah ne aka ba shi dama ya raba ganima a ji tsoron Allah a yi sulhu a yi wa Allah da'a a yi wa manzon Allah da'a har wala yau Allah ta'ala yake zaburar da su wato mu'minai na kwarai su ne waɗanda suke tsawa kan umarnin Allah subhanahu wa ta'ala idan sun ji umarnin Allah wannan umarnin Allah yana ratsa jikinsu yana ƙara musu tsoron Allah subhanahu wata'ala inama abatu hasr ne ma'ana imanin ya takaita akan waɗanda suka hada waɗannan sufofi da Allah ya ambata to malamai suka ce hasr anan bi'tibari kamalil iman la bi'tibari aslil iman mu'minai wanda suke da imani cikakke su ne kawai ba wai ana nufin cewa wanda misali idan aka karanta masa idan aka tuna masa Allah zuciyarsa ba ta raurawa kuma idan an karanta masa ayan alkur'ani wannan baya ƙara masa imani wani sa'in yana samun matsala wajen tawakkali wannan ba za a ce da shi ba mu'mini ba sai dai mu'mini mai raunin imani mu'mini imaninsa bai cika sosai ba to amma wanda ya hada wadannan al'amura sai a ce da shi mu'mini mai cikakken imani to shi ne innamal mu'minuna mu'minai masu imani na haƙiƙa masu cikakken imani su ne kawai su ne kawai waɗanda suka hada waɗannan al'amura da Allah ta'ala ya ambata abu na farko allazina idza zukira Allah waɗanda idan an ambaci Allah an kama sunan Allah ko an kama an faɗi wata siffa ta Allah ko an faɗi wata azaba da Allah ta'ala ya shirya wa kafirai da fasikai ko an faɗi wani iko na Allah dukir Allah wajilat qulubuhum zukatansu suke tsorata suke raurawa za su samu tsoron Allah a cikin zukatansu zukatansu suke motsawa abin baya wucewa normal kamar yadda yake wanda yake baya da cikakken imani ana ta karanta ayoyin alkur'ani ana faɗi azabar Allah sai yana gari kamar kawai kamar kida kuke haka ke jin ba wani tasiri da yake masa wani alama ke na raunin imani amma wannan su suke da cikakken imani bisan da aka karan aka ambaci Allah subhanahu wataala aka tana fadi azabar Allah aka fadi girma zatin Allah aka fadi girma halittu na Allah to sai zuciyarsa tana motsawa zukatansu suna motsawa suna samun tsoron Allah subhanahu wataala وإذا تليت عليهم آياته إذا أنكرن تاموس آيوين الله آيوين القرآن الله يتي كذا الله يتي كذا الله يفضي كذا الله يبادل لباري كذا أكرن تاموس آيوين الله سبحانه وتعالى زادتهم إيمانا آيوين ذات كارا مس إيمان to ba ayoyin ne suke kara musu imani ba Allah ne ke kara musu imani amma ayoyin sanadi ne na samu karin imani an gane Allah shi kara imani amma ayoyin su ne sanadi da za samu a karuwar imani wannan abu aqida ta ahlus sunna wal jamaa aqidar magabata da mafi yawa yawan malaman musulunci waɗanda suka tafi akan tabarkin sunna suna ganin wato imani na karuwa na raguwa Allah ce zadatukum imana karanta ayoyin alqur'ani idan aka karanta musu ayoyin alqur'ani wannan zai kara musu imani Allah ya faɗa wannan a gurare da dama a cikin alqur'ani cewa imani na karuwa wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan dama akwai imanin amma sai kuma Allah ya kara imani وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا su mu'minai idan wata sura ta sauka aka samu ƙarin hukunce-hukunce ƙarin bayani sai kaga imaninsu ya ƙaru to ayoyi irin wannan suna da yawa kuma malamai suka ce waɗanda ayoyi sun nuna cewa imani na ƙaruwa to amma me dalilin cewa imani na raguwa to shine suke cewa istinbadi wa kullu ma yazidu yanqus duk abin da ke yana ƙaruwa wata na kuma me zai ragu ba da za a ce karuwa kawai yake a duk abin da ke yana karuwa zai ragu kuma akwai hadisi da suka nuna cewa imanin a zai ragu an gane kamar hadisin mara alaikum munkarar wal yughayyiru bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dhalika qadahu al iman a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasa imani zuwa nawa kashi nawa ya kasa imani zuwa kashi kashi uku marra minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wanda idan ya ga munkari abin da ke bashi da kyau zai hana da hannun shi wannan imaninsa yana da ni ƙarfi imaninsa yana da ni ƙarfi fa illam yastati fa bilisani wannan imaninsa bai kai wancan ba sannan wanda kuma ba zai iya hana da mai ba da hannun shi ba ba zai iya hana da hajjin shi ba kawai ya ce a cikin zuciya ya ce abu yana magana abu afu akwai mai kenan akwai da'if to na yana akwai imani mai rauni al-mu'min qawiyyu khairun min Allah khairun wa habbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if akwai imani mai karfi akwai imani mai kenan mai rauni to wannan yana nuna cewa imani na raguwa a hadisin da manzo Allah yake la yazni zani hina yazni wa huwa baya da za a yi mazinaci yaje ya zina alhali Allah ya hana zina a lokacin da yake zinan nan yana da cikakken imani a lokacin imani ya yi ƙasa bai zama kafiri ba in bai halatta ba amma kuma imanin ne ya yi ƙasa inda imanin ya yi sama ba zai yi ba duk wannan na nuna cewa imani na ƙaruwa a na raguwa wani ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa imam bukhari yake cewa laqitu akthara min alf rajul min al ulama'i bil amsar na gamu da sama da mutum dubu daga cikin malamai a garuruwa daban-daban fama ra'aytu ahadan yahtalifu fi anna al imana qawlun wa amal yazid wa yanqus ban ga mutum ɗaya ba da ya saba akan cewa imani yana karuwa imani zance ne aiki ne yana karuwa yana raguwa sama da mutum dubu wanda shi ya tarar da su banda wanda bai tarar da su ba to wannan yana cewa Bukhari ya karatu gurin malamai ba iyaka malamai dubu ya gamu da su wa duk aqidar su kenan malaman hadisi malaman addinin musulunci a cikin magabata wannan ita aqida ahlus sunna wal jamaa kuma risala imam ibn abi zayd al-qayrawani yake cewa wa anna al-iman qawlun bil lisan wa ikhlasun bil qalbi wa amalun bil jawarih يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها فيكون فيها النقص وبها الزيادة إيماني واتو زنتين لحرشة كتير لا إله إلا الله وإخلاص بالقلب كي إيمان أسكنزوت يركا كقود بتاع أسكنزوت يركا بس ألك كيني يركا إيمانك أسكنزوت يركا سنكم كي أيك نقبي بعد ذلك كي إيمان كان ده إيمان أما أيكم كمان إيمان بني an yi magana ka ta imani a cikin zuciya ki attaqwa ha huna usaka suke cewa da ƙarfi suke ma attaqwa ha huna a in ji manzon Allah attaqwa ha huna eh mun ji a takwa ha huna in dai akwai anan me me hana shi ya fita ya bayyana me yasa ya ki ya bayyana inda akwai to nan dima yana da yana da rauni kenan an gane saboda haka aqidar ahlus sunna wal jamaa imani na karuwa na raguwa in bid'a ne suke cewa ba su yi da imani na karuwa na raguwa ba wannan aqida ce in bid'a amma aqidar ahlus sunna wal jamaa imani na karuwa na raguwa kuma daga cikin abubuwan da suke kara mutum imani sauraron ayoyin alqur'ani wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan an karanta musu ayoyin alqur'ani wannan zai kara musu imani daga cikin abubuwan da suke kara mutum imani tadabburin alqur'ani kai tuntuntuni akan alqur'ani ni Allah yake ka tafi ka dawo aya da ka tafi ka dawo ka tafi ka dawo me ake nufi da wannan ka juya cikin kwalwarka wannan zai kara imani tadabbur asma asma'illahi alhusna kai tadabburi akan sunayen Allah ar-rahman ar-rahim me ake nufi da wannan girman rahmar Allah girman kudurar Allah girman ilmin Allah duk wanda za su kara maka imani sannan karanta sirar manzon Allah da mu'jizoji na manzon Allah wannan zai kara maka a imani sannan karanta tarihin magabata salihai wannan zai kara maka imani sannan fahimtar mahasinin islam kyawun abuwa na addinin musulunci zai kara maka imani sannan ilmi mai amfani zai kara maka imani sai Allah ta'ala yake cewa wa ala rabbihim yatawakkaluna ga ubangijinsu kadai suke tawakkali kullum dogaron su ga Allah Allah suka sa gaba ba wani a baki kawai hatta cikin zuci shi ne asali ta yi mutum a baki yana cewa mun yi tawakali ga Allah a tawakali ga Allah mun yi tawakali ga Allah ya damu duk abin da ya faru daga Allah ne abin da baka samu ba wanda zai baka amma kuma idan bai samu ba sai yana zagin mutane yana zargin mutane to wannan ba ba cikin zuci ke har cikin zuciya ka yadda in ka samu alkhairi daga Allah in baka samu ba Allah ne bai baka ba in wani shiri ya same ka Allah ya kaddara wani amfani ka samu Allah to shi yasa Allah ya kawo taqdimul ma'mul wa ala rabbihim yatawakkalun ga Allah kadai ba sa tawakkali a ga wani wani ibada ce mai zaman kanta ibada ce ta zuciya an fahimta to yana da kyau musulmi ya zama mai tawakkali ga Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun wani hali ne siffa ce ta mu'mini babba anan ma an ka duba yau mutane da yawa suna da raunin tawakkali zaka mutum ya manta da Allah gaba daya wani bai gani ba wani ya hana ni wani shekara mu 20 da shi babu abin da ya bani wani duk arzikin sa baya mun alkhairi wani wani ya manta da Allah gaba daya duk tunanin sa akan mutum kaga wani ya rabu da Allah sai Allah mai rabu da shi sai ce eh wani da kake ganin shi zai baka kaje ya baka sai Allah ya kyale ka da yau mu muna fada cikin wannan kuskure ka ta zargin mutum waye shi idan Allah ya baka ya sai hana ka shi yasa wani sa'irin zaka je ka roki mutum ka ta roko ka ta matsa masa ba abin da zai baka wani sa'in kana zaune kawai mutum baka san shi ba zai zai maka alkhairi da yawa Allah ne ya koro shi wancan da kaji kana ta roko baya baka Allah bai yarda ya baka ba to dole mu ji wannan cikin zukatanmu mu yau da yawa in mutum yana da tawakkali wallahi ya huta ba zai takura wa kansa ba ba zai takura wa kowa ba ba kai ba zargin mutane ba kai ba zagin mutane dan kai bawan Allah ne shi ma bawan Allah ne dan wata hikima Allah ya bashi kai ma dan wata hikima Allah bai baka ba to amma wannan yana da wahala a baki mai sauki ne tawakkali tawakkali amma wajen aiki idan aiki ya taso a nan ne magana to dole mu zamanto masu tawakkali ga Allah subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala ya ba mu tawakkali Allah tsare mana imanin mu abinda muka fara ya zama daidai Allah ya ba mu ladarsa gaba daya abinda muka fara ya zama da kuskure Allah ya yafe mana gaba dayan mu Allah ya wanzu mana da zama lafiya wannan kasa za mu da sauran kasashen musulmi akwai waɗanda ba su da lafiya suna roƙon addu'a Allah ya ba su lafiya wasu bukata suna nan Allah ya musu bukatu su na alkhairi haka nan daga cikin malumin makon da ba da lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya sa masa kafara wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin